حفظه الله ورعاه زم تاش المعقد التاسع هكذا معقدي na tara wannan shi zai zama karatunmu na sha nawa sha biyu ko sha uku sha uku kenan to karatu na goma sha uku al-ma'aqidu at-tasi' wanda ke taimakonka gurin girmama ilimi as-sabru fil ilmi tahammulan wa ada'a yin hakuri a cikin harkar ilimi tahammulan gurin ɗaukar karatu wa ada'an da kuma gurin bayar da karatu a lokacin da take ɗalibi sai ka yi haƙuri da sanda ka zan malami za ka koyar sai ka yi haƙuri kamar yadda aka yi haƙuri da kai asabar ɗin nan shi ne dai cikin al'usulu talata ya ce wasabaru alal azafihi yin haƙuri dangane da cutarwar da ke cikin shi ba ilimin zai cutar da kai ba ilimin zai ja maka cutarwa zai ja maka tsana da tsangwama zai ja maka a yi maka sharri a yi maka kaza sai ka yi haƙuri tun da dai tafarki ne na annabawa tafarki ne na bayan allah na kwarai to fa hanyar ba daɗin bi gare ta ba sai dai natijar ke da daɗi allah ya sa mu dace allah ka haƙurtar da mu malam ya ce kullu jalilin min al'umuri la yudraku illa bisabar domin duk wani babba daga cikin al'amura ba a samun shi sai da haƙuri wa a'azamu shay'in ta tahammalu bihin nafsu qalabal ma'ali mafi girman abin da zuciya sai ta jure sannan ta same shi shine neman madaukakan al'amura tasbiruha alaihi haƙurtar da wannan zuciyar akan samun wannan daraja walihada kana sabar wal musabaratu ma'muran bihima li tahsili asli al-iman tara wa li tahsili kamalihi taratan ukhra wannan ne yasa yin haƙuri wal musabara da cijewa yin haƙuri ka kame ranka daga abin da ba ta so sannan kuma ka cije a kan haka bayan ka yi haƙurin ka yi ƙoƙarin saba kanka da haƙurin ka yi ƙoƙarin daurewa cikin tafiya da haƙaniyar al'amura domin a iya cewa haƙuri mutumin da bai ɗau mataki ba kan abin da aka yi mai yayi haƙuri amma musabara ba an mai ce na yafi amma sai ya haƙura ya daina yin wannan abin kwata-kwata ɗalibai suka ɓata mashi rai ce na yafi mu gobe sai ki zuwa karatu yayi haku yayi sabr amma bai musabara ba musabara abin da ke baka wahala ko yake bata ma rai kai hakurin zama da shi shine musabara an gane wannan ko to shine a yi hakuri kuma a ciji a daure wannan ma'muran bihi ma an yi umarni da su da tahsili aslin imani taratan a wani lokaci domin samar da asalin imani ma sai an yi haƙuri kafiri ya bar kafircin shi ya zama musulmi musulmin kuma na kirki sai ya daure gurin samar da asalin imani wale tahsili kamalihi taratan ukhra kuma dan samar da kamala ta imani musulmi ka bar wasu laifuffuka da kake yi shi da kanshi wani lokacin sai ana buƙatar haƙuri قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا كم من يكوي هقولي كم دوري أكن هقولا سنفسر مصابرة مفاعلة بمعنى بمعنى مفاعلة شين كوي هقولي دجونك shine dai ka daure ka ci gaba da rayuwa da wannan mutumin da yake bata maka rai wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbirun Allah ya ce sashin ku mun sanya ta zama fitina jarabawa ga sashi mu gani za ku iya hakuri an gane wannan wa qala ta'ala wasbir nafsak wannan kaga gurin samar da kama aslul iman kenan ya ayyuhal ladina amanu sabiru ku yi hakuri ya ku mu'mine gurin bin dokar Allah ku yi hakuri gurin tabbata akan imani sannan kuma wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha daga shi kuma wannan gurin samar da kamalul imani kamala da kwalliya ta imani Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ka hakurtar da ranka dangane da waɗanda suke bauta ma ubangijin su safiya da marece suna neman fuskar Allah ba don wani abu suke yi ba ko da ba su da kodala ko da ba su da ba abin da za su baka in dai suna yi don Allah ka yi haƙuri da su duk da kasancewar zama da su ɗin sai haƙuri domin zo mu zauna zo mu saba to ka yi haƙurin don ka samu ladar haƙurinka a gurin Allah shi yasa wani gurin ya ce wasu birwa ma sabaruka illa billah malam ya ce qala yahya ibn abi kathir fi tafsir hadhihi al-aya yahya ibn abi kathir al-da'i kenan maulahum abu nasr al-yamami wanda yake fika ne sabtun sai da yana dan yin tadlisi da irsali yana cikin tabaka ta ainihin wato biyar ashabul kutubi sita sun fitar da hadisin shi ya rasu shekara ta 132 yahya ibn abi kathirin ya faɗa cikin fassarar wannan aya cewa wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sai ce hiya hiya majalisul fiqh shine majalis na karatun addini da ake fahimtar addini majalis fiqh majalis na fiqh da fa in an ce fiqh ana nufin fiqhul fiqhul kitabi was sunna to fiqhul kitab was sunna daga tafsiri ya shiga ciki da usul din shi hadisi ya shiga ciki da mustalah din shi fiqh ya shiga ciki da usul din shi ba wai fiqhun ka dauka wani bangare ne ɗaya daga cikin bangarorin abubuwan nan da muka ambata ko to ba istilahi irin na mutaakhirun ba a istilahin ulama idan an ce fiqh ana nufin fiqhul kitabi was sunna kawai kenan koyan qur'anin da ma'anar shi da koyan sunna da ma'anarta to guraren da ake karantar da addini sune yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ai bautar Allah suke to wa'annan ɗaliban da suke son su san addini musamman tun da daga cikin fassarorin da aka yi an ambaci wasu sababin nuzul ɗin ayar wanda an ambaci su abdullahi bin mas'udin da su ammar da su suhaib waɗanda suke ƙoƙarin karatu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su bilal wanda wasu daga cikin su ma ashabu siffa ne suna cikin ashabu suffa waɗanda suke suna zuwa ne kawai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su yi karatu to irin wa'annan bayan Allah sai an yi haƙuri da su wannan atar din da da Yahya bin Abi Kathirin ya fassara wannan aya Al-Khatib al-Baghdadi ya kawo shi cikin littafin shi Al-Faqih wal Mutafaqqih juz'i na 1 safa ta 21 lambar asar na 36 malam yace walan yuhassila ahadun walan yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabr babu wanda zai taba samun ilimi sai da haƙuri wanda kaga ya tara ilimi ya yi haƙuri sai da haƙuri da yunwa ya haƙuri da ƙishin ruwa ya haƙuri da rashin tufafi mai kyau ya haƙuri da walwala da hutun jiki sannan ya samu ilimi kar kai tsammanin ka gan shi yanzu yana hutawa ko ka gan shi da katuwar mota ka gan shi yana da dukiya yana jin daɗi yana karantarwa ka ɗauka cewa a haka ya taso in je ka bincika an gane wannan duk wanda ka ga ya samu ilimi wallahi sai da ya haƙuri a rayuwar shi shi ko haƙuri ana yin haƙurin nema ana yin haƙurin rashi ana yin haƙurin kaddara wannan shine haƙuri guda uku kamar da ibnu al-qayyim ya ambata cikin iddatus sabirin as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'siyatillah as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima kai haƙuri akan wato ainihin yin biyayya ga Allah dan ka hakurtar da zuciyarka gurin ibada kamar kamar can da ainihin wato yace wasu nafsa kama alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yin hakuri ne gurin gurin da'a dan akwai yin hakuri da barin saban Allah abinda zuciya ta saba ka hana ta yin shi sai an yi da gaske sannan yin hakuri na kaddara abinda ya fado maka wanda shi wannan shine yafi su zama karami inda baka da zabi a cikin shi haƙurin yin biyayya kaga dama ka ƙi haƙurin ka saba ma Allah haƙurin barin saban Allah kaga dama ka ƙi haƙurin ka saba ma Allah amma haƙuri akan kaddara ta gobara ko mutuwa da zaka iya tare ta baka iya zaka wa'incin sun fi girma an gane wannan to sai sai da suka yi haƙuri suka tara ilimi Allah ya ji kansu da gafara malam yace qala yahya ibn abi kathirin aiba shi dai wancan bawan Allah ya ce la yustata'u al-ilmu bi rahati al-jismi la yustata'u al-ilmi bi rahati al-jismi ba a taba samun yin ilimi da hutun jiki sai dan gayu ne abinci sai da nama sai dan gayu ne sai siga ta ji zakwai zakwai sai dan gayu ne sai da aran magi ya fito ya da kyau kai dan gayu ne sai kayi sabon dinki kayi guga da sallah ko in za a yi biki ko suna kai dan gayu ne kai ma sai ka sanya takalma na fata kai dan gayu ne sai ka karya kube kai dan gayu ne sai ka hau sabon moto tsoho ma ba da kai ba wallahi ba za ka taba karatu ba wallahi aljununu funun tamannaita an tumsi faqihan munazira bighairi ana'in aljununu sununu jizar muje ko kun ce baitin da ya kawo ce wai kana so ka waye gari kai ma ka zama katan malami ana gaddama da kai addini kuma wai baka so ka sha wahala sai ce to ai hauka kala kala ce ba sai mahaukacin da ya kwana a juji ya sha ruwan kwata ne ya ce mahaukaci ba shi ma wannan sunan shi mahaukaci amma haukar aji aji ce akwai mahaukacin riga wannan hauka ce wallahi tallahi kuma ba dan raha ya faɗa haka nan ne Allah wallahi haka nan ne in dai kana so ka samu ilimi ko wai ka duba masu neman duniya mana wai kullum darura ce ta sa muke kwatanta neman ilimi da neman duniya amma ba ma layin su da yaba tunda ita duniyan Allah ya ga dama ko baka sha wahala ba sai ya baka ko ba haka ba shi yasa Allah ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u bi an bace sa'i ba duk wanda yake neman duniya zamu bashi dauri in mun ga dama wanda muka ga dama zamu bashi musulmi ne ko arna ya nema ko bai yayi ta taburza ko bai yi ba dan da arzikin ka aka haife ka amma sai ce wa man arada al-akhirata sai ce ne wa sa'a laha sa'yaha duk wanda ya nemi lahira yayi aiki irin na yan lahira ya nemi aljanna yayi aiki irin na yan aljanna idan yana cikin neman الجنة ومن سلك سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ينا دا شروط ينا دا آداب ينا دا مكملات ينا دا كذا كذا din da sai ka to na daga ciki manya manyan abubuwan da za su taimaka maka gurin samun ilimi ka haƙura da hutu ka haƙura da jin daɗi ka haƙura da kaza kaza ɗinka واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس إلا أخو علم الذي يعنى به في حالتيه عاليا أو مكتسبا bai kawo wannan baitin ba shi na biyan nan cikin littafin amma haka yazo cikin diwanin shafi ka sani wanda yake samun ilimi man yu'na bihi illa akhu ilmi alladhi yu'na bihi me neman ilimi da gaske wanda ya bashi kulawa fi halataihi ariyan aw muktasi a hali biyu ko yana da sitirar da zai sa ko ba shi da ita zai nemi ilimi ko yana jin yunwa ko baya jin yunwa zai nemi ilimi abu hurera a banza aka ce ya fi kowa yawan hadisi abu hurera wata ranfa daga kofan masallaci zuwa wata faduwa yake yunwa ya faɗi kalan yana rawar sanyi wani ya zo alaran ya take shi ta karatun ƙur'ani ya ɗauka farfaɗi ya ce ko aljannu sai ba su zama yunwa ba ce nake daga wani guri zai zo masallaci abu hurairah ya kasa yunwa ta yadda shi a gefe ya ga sai na abubakar ya kira shi ya mai tambaya ba ma zai iya cewa bukata garan ba yana so in yi kalar raunin magana shi ya gane bukata gare abubakar ya mai tafsiri ya yi gaba bai fahimta ba umar ma ya zo ya tambaye shi ya kara mai ya fashe mai baki ya yi gaba sai rasulullah daga nesa ma in ya hango shi sai ya abahir ba abu hurairah ba ya abahir da ma ya ji murya annabi ya san kawai in ka ji kira samu sai ya taso da aka ka tashi amma daga jin murya annabi ya taso a shi ganima ce aka sauke gidan annabi sallallahu alaihi wasallam madara ce za a sha cin birni wallahi tallahi wa'incan ba ka fi su daraja ba da suka sha wahala kan su samu ilimi dole ce ka bi ta inda suka bi sannan ka samu wannan ilimi iyayenmu da kakanninmu da da ake ɗaukan mutum a kai shi makarantar allo eh akwai kurakurai a ciki amma akwai hikima ko bai yi karatun ba zai koyi juriyar rayuwa ya je can ya sha wahala gidansu ana noma buhu ɗari amma ya je yana baran lomar da zai ci yana wahala in ya samu ilimin ilimin zai mai amfani in bai samu ilimin ba zai yi albarka in dai ya zauna tsakani da Allah rayuwa sai sai ya san zai iya zama a kowanne yanayi ya tsanci kanshi amma kai dan man shafawa dan kudin rekirason ka taso a haka ranar da baban ya mutu kala wani marayun suke wahala ba irin wa'incan ba ba a taɓa samun ilimin jira hadisi wannan musulun ya kawo shi ana cewa musulun duk hadisan da yake kawo galibi hadisai ne wanda suke da isnadi cikakke marfu'a ko kuma mawqufa amma sai gashi ya kawo wannan mu'allaka mu'allaq ya kawo shi sai aka yi ta mamaki yaya musulun ya haka ibn abdul ainihin alqadi iyad da sauransu sun yi maganganu kan wajehin kawo kuma ya kawo shi cikin auqatus salam ne ma haɗin shi da aukatun sala da suke sai alkabi iyal ya bayyana cewa sau da kasancewar matsala ta aukatun sala tana buƙatar lokaci tana buƙatar bahati shi yasa sai ya kawo wannan hadisi shi yasa sai na ya sa shi cikin ainihin ba kitab na aukatun sala sannan ibn abdulbar ya kawo wannan asar ɗin a cikin jami'u bayanin ilmi fadlihi juz'i na ɗaya sofa ta ɗari da tamanin da uku lambar asar na ɗari uku da sittin da shida sai wata magana mai kyau ya ce wa kadru ya mislu hada alqawl an zaid ibn ali ibn husayn arwaito irin wannan magana daga zaid ibn ali ibn husayn ibn zain dan gidan zainul abidin kenan arwaito makamanciyar wannan magana daga ainihin wato gare shi na sai ce wa kala abu umar ibn abdulbar ya ce zahaba hadal qawl matsalan inda ulama'i malamai sun ɗauki wannan magana a matsayin abin buga misali a cikin abubuwan da za su taimaki mutum gurin neman ilimi har yake cewa ya waƙe wannan magana ta yahya bin abi kafir da kuma maganar asma'i da yake cewa yu'addu min al-ulama'i wa laysa minhum sai yace al-mu'addidu ma indahu al-mu'addidu ma indahu duk mutumin da yake lissafa abin da yake da shi to ana daukan shi malami ne kawai amma ba malami bane sai ya fassara wa huwa alladhi idza su'ila an shay'a qala huwa indi ka tambaye shi me hukuncin ka za ce a wannan ina da littafin da ya magana kan shi yi bayani ya ce huwa indi fi baku wato sanduku yana cikin maktaba na bak saman kanta ko cikin akwati na littafin ina ina tuni ina nan da shi aji ba zai iya bayani da ka ba to sai ce wannan ana daukan shi malam jahilai sukan dauke shi malami amma kuma a gurin malamai shi jahili ne da ce tare da ma'anar maganar alhassan albasari inda hassan albasari rahimahullah yake cewa manistara ala talabar ilmi bilhaya manistatara an talabar ilmi bilhaya'i labisa liljahali sirbalau duk wanda baya zuwa yi karatu saboda wai shi kunya yake yi to ya sanya gujar jahilci ne sai ce faƙa'u sarabilal jahali ankum bi daf'il haya'i fil ilmi ku yage rigar kunya a gurin neman ilimi ku yage rigar kunya don ku samu ilimi ku kori jahilci bayan na homar rakka wajahu rakka ilmu wajahu rakka ilmu wanda wanda fuskar shi ta zamanto mai taushi to haka ilimin shi zai zama sakwa-sakwa ana nufin mutum kuni ya ce kunya kamar maganin mujahid ne da ya ce la ya ta'allamu da ilmi mustahi wala mustakbir mana ya ce kunya yake ji ba a ce ka sa rashin kunya ba amma fa ka fidda kunya ka nemi ilimi inna allaha la yastahi min alhaq hakan nan da maganar khalil ibn ahmad al-farahidi kenan da yake cewa al-jahlu manzilatun bayna al-haya'i wal anafa shi jahilci wani mataki ne da ke tsakanin kunya da ainihin al'anafa al'anafa izzatun nafs ya dinga nuna ni dan gidan manya ne yau an zauna a halaka ba ni iyawa to ba zai taba samun karatu ba a kuma wanda yake ganin shi matsayin shi bai kai ba haya ko shi ma ba zai taba samun karatu ba ko mutum sai ya tsaya a makamancin a tsakankanin haka to da haka ibnu abdul bar ya ce wa'annan maganganun duka sai ya hada sai ya ainihin wake su a cikin wani baiti nashi dan karanta shi a gurgurde baituka suna da dan yawa inda yake cewa ya man yara jam'al mali wal kutubi khud'ta wallahi laysa al jiddu kal la'ibi al ilmu wayhaka ma fi sadri tajma'uhu hifdan wa fahman wa itqanan fadaka abi yace la لا توهمه العبد لا ما توهمه العبدي من سفه إذ قال ما تبتغي عندي وفي كتبي قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عربي ما إن ينال الفتى ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والفرج نعم ولا باكتساب المال تجمعه شتان بين اكتساب العلم والذهب أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب بالحجب حاذوا العلوم وعنهم حملة ورثت وعاش أكثرهم جهلا بلا نشب إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب وكل ما حال بين الخير لم يك في ما بين ذاك وبين الخير من نسب ابن عبد البر وإن وهكذا تكيتنا cewa wanda yake ganin wato ainihin ya tara dukiya kuma ya tara littattafai ba ilimi ba don galibi har yanzu mutane ka san jahile-jahile ne yau mutum da tara littattafai sai a ta tsoron shi ilimi gaba ai wani littafin ne kawai bai san abin da ke cikin su ya zama himarul mutum kawai eh himarul mutum to shine sai ya ce khudi'ta wallahi laysa al-jiddu kal-la'ibi to wallahi ka yaudare kanka an yaudare ka ai abin da yake da gaske ba daidai yake da na wasa ba yace al-ilmu wai haka ma fi sadri tajma'u ilimi kai kai canka wato abin ya bata mai rai shi ilimi kai ka shiga taitayen ka shine ma'ana ka shiga taitayen ka ilimi fa shine abin da ke cikin zuciya ana abin da aka haddace shi ka tara shi a zuciya hifzan wa fahman ka haddace ka haddace fahimtar ma wa itqanan ka kware akan shi fadaka abi babana ya zama fansa gare ka wato in kai haka ya burge ka burge shi yace la ma tawahamahu al-abdi min safarin wani ne can abdi ba abin da yayi wahami ba saboda wawanci irin nashi idh qala yace ma tabtaghi indi wa fi kutubi duk abin da kake nema yana guri yana cikin littattafai na ba shi a cikin zuciyar shi amma akwai shi cikin littattafan shi sai ya duba dan dauke wuta karatu ya tashi subhanallah قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عرب amma mai hikima ya faɗi maganar da ba wanda zai ture ta ko ba larabe ko ba ajami ne da ya ce ma in yana lulfata ilman wala adaban bi rahatin nafsi wal ladzati wa tarabi maganar ya haɗin abi kafirin tuntun sana ya ce ba yanda za a yi matashi ya samu ilimi ko ya samu ladabi bi rahatin nafsi hutar zama yana da lokuta da yake kwantawa ya huta ba karatu ba sallah babu bahasi babu nazari babu munazara wallazzati mutumin da yake cikin jin daɗi kala-kala ci mai kyau ya sha mai kyau a sha mai shuruf ai gyatsa wattarabi mutumin da yake cikin wasa da sauran abubuwa na shagala yace na'am wannan magana fa haka take la wala bi iktisabil mali tajma'uhu kai ko dukiyar da zaka tara sai ka jadirce ko ba haka ba sai ce shattana baina iktisabil ilmi wa dhahabi ai bambancin ma yayi nisa tsakanin mai neman ilimi da mai neman zinari to mai neman zinari ya dage ga su san ajado ko a tajadin daga yanda suke dawowa turuburu dan neman duniya kai da kake neman ilimi ai ba ɗaya bane yace alaysa fil anbiya'i rusuli uswatuna kai ba da annabawa muke koyi bane alaihim salawatu rabbi bil hududi hazu al uluma sun tara ilmin muka da yawa ko wa anhum hamalatun warasat daga gare su manyan malamai suka yo gado wa asha aktharuhum jahlan bila nashab da yawan su sun ya sun ya sun rayu wasu ma basu san su ba haka suka rayu bila nashabin babu ainihin abin da ke ɗauke musu hankali daga addini innal haya ala khairun kulluhu abada kaga kunya ce dukkanta wato ainihin alkhairi ce har abada amma malam ya hulbai da nafsil mar'i wa talabi in dai kunyan nan bata sha makance tsakanin mutum da neman ilimi ba in ta hana ka neman ilimi ta zama sharri yace wa kullu ma hala bayna alkhairi lam yakuma bayna zaka wa bayna alkhairi min nasab abinda ya hana ka samun alkhairi ba shi da wani dangantaka da alheri duk abinda zai hana ka samun ilimi to ba shi ba alheri ba sai mu raba shi biyu ke ko da alaƙi na'am malam sai ya ce fabisabari yukhraju min ma'arratil jahali da haƙuri ne ake fita daga aibun jahilci ma'arra yana da fassarori sun kai sha uku amma dai daga cikin mafi bayyanan ma'anoninsu shine aibi ko zunubi ko zunubi kamar yadda ya zai cikin suratul fatih ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقعوهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم قد سند أكي سلو الحديبية musulmai ba su shiga makka ba inda da sun so su shige ta koda ta karfi da yaji ne sai Allah ya ce to abin da yasa ba a ba ku dama kuka shiga ba akwai wasu sun musulunta ba kusan da sun musulunta ba kun ga kuka je za ku hau kansu kawai ku kakkashe su fa tusibakum minhum saboda su sai ku samu ma'arrata fada cikin zunubi bi ghairi ilmin ba tare da kun sani ba ina fata an gane sannan yana zuwa da ma'anar aibu to anan aibi ake nufi da ilimi ne yukhraju min ma'arratil jahl ake fita daga cikin aibi na jahilci ai jahilci ba karamin aibi bane aibi ne sarai illa ce kai kokarin fidda ma kanka jahilci ta hanyar wato ainihin koyon ilimi na addini ta hanyar koyon ilimi na addini kai kokari gaya wurin ganin cewa ka samu ilimi mai albarka Allah ya samu dace yana ga sai mu tashi wancan asuma idan can ya ta zama towa gaba kan alaƙa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك